في وفي المثنى نحو زيدا الألف والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau litinin 18 ga wata almuharram hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara na da 1442 wanda ya daidai da bakwai ga watan tara miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2020 za mu ci gaba da darasi na shida a cikin wannan kasida ko manzuma mai albarka mai suna addurratul bahiyya بنظم متن الآج الرومية تا شرف الدين يحيى الأمريطي يربوتا Allah shi gafarta masa. Satin da ya gabata mun shiga cikin babu alamatul i'rab mu ba mu kammala shi ba saboda haka za mu ci gaba mun tsaya a ƙarshen bayani akan al-asma'u al-khamsa aw as-sitta أب أخ حم وفوك زوجرة كل مضاف مفردا مكبرا تزيش قال إعراب المثنى المثنى يعني أنت المثنى shine duk wani suna kamar yadda muka sha faɗa da yake nuni akan abu guda biyu eh daura haka larabawa madadinsu ce zaidun wa zaidun akhar to ba sa yin wannan sai dai su ce zaidani zai dani zai da guda biyu sai su kawo kalma kwaya ɗai wadda za ta ɗauke su su biyun wannan ana kiransa al musanna kamar yadda a jam'i suna da wannan to zai gaya mana ya ake masa li'irabi zai mana bayani ya ake masa li'irabi li'irabinsa ya daga cikin ababe guda hudu da ake yi wa li'irabi da ainihin harafi al-mu'rabatu bil hurufi arba'u wayal musanna to ka gani wa zukurun tujma'u to wayal musanna shine gashi shine ake magana wa fil musanna a cikin musanna nahwu zaidani bil alif to shi kuma ane masa li'irabi da alif shi al-musanna duk sanda musanna ya zo al-marfu to yurfa'u bil alif yurfa'u bil alif niyabatan an dhammi li'annahu musanna wannan nunun din sai ta zama iwadun an at-tanwin fi al-ism al-mufrad balaka in kace az-zaidani qa'imani az-zaidani anan mubtada ne مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد saboda kaga bubta da hakkin sa ai masa ne rufuwa to haka kace ja'a zaidani zaidan sun zo su biyu ja'a fa'ilun madun mabniun ala al-fath لا محل له من الإعراب لأنه مجرد الزيدان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضم لأنه مثنى لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف نيابة عن الضم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهكذا صورة ورا ريدي ديكي تهوى مرفوعي duk inda musanna ya zo marfu'i to alif za ka sa masa za ka sa masa kamar yadda ya baka misali a nan ya ce na hau zaidani al'alif ma'ana yurfa'u bil alif za ka yi masa rufa da wannan alif ɗin za ka yi masa rufa da wannan alif ɗin a kamar yadda mun karanta a cikin ɗan wardi shi ma ya yi irin wannan bayani me yake cewa mai dan ordi yake fada eh subhanallah kowa mu karanta ba eh duk wanda ana yana da dan ordi ai ko kuma an yi darasin ko ba a yi darasin musanna ba a cikin dan ordi ga wani can na dibin littafi kai kuwa kasawa ka ta bayyana a to ba ka saurari rakodin ba ai shikenan ba a to wannan can naka layi to Allah ya baka yana cewa bil alif irfa kulla ma qad sunni wa shifahu wa suthu wa juruhu biya wa minhu kilta wa kila in kana ma'mud marin wa atlaqat kinana ko ba haka ya faɗa ba gashi farko farko eh cikin al-mu'rab wal mabni fi sabilillah yake cewa bil alif irfa kullu ma qad sunniya duk abinda zaka yi mata zaka yi mai tasniya to kai mai rufa adami da alif kamar da dawardi rahimahullahu ta'ala kulla maƙar sunniya ya ce wa shifahu ko kuma wanda ya yi kama da almusanna mai bayani akan shibhul musanna shi ba musanna ba ne amma ya yi kama da musanna ya ce kuma wansibhu biya kai mai nasba da ya wajirurhu shi ba hawa yau biya yace wa minhu kilta wa kila in kana daga cikin waɗanda suka yi kama da musanna akwai kilta akwai kila amma su sharadi in kana ma'mudmarin ma'mudmarin idan sun zamo tare da suna wanda yake menene damiri ko misali ya ra'aytu ar-rajulaini kilayhima ja'a ar-rajulani kilahuma sallamtu ala arrajulaini kilayhima mun yi wannan darasi amma wa atlaqat kinana su banu kinana su yi itlaqi cewa ba dole sai ga almudmar ba hatta a suna zahiri zaka iya masa mi eh zaka yi masa wannan lairabin eh arrafu bil alif wan nasb wal jar bil ya a wurin alkinana amma sauran jumhuru na malaman nahawu da sauran larabawa da su ba haka bane idan an yi idafa kela da kilta to za a yi mi za a yi musu lirabi ne in sunan zamiri ne lirabi na musanna in kuma an yi idafa su ga suna wanda yake na zahiri to sai a yi musu lirabin alismu almakasur duk wannan bayanan a yi su karatu ne kawai ba kwayi والنون في المضارع الذي أُلف hakanan nunun takan zama alamar raf'a fil mudari ga fi'ili mudari allazi urif wanda an san shi da wayan ga misalai da za a kawo bi yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali washtaharat bil khamsati al af'ali bala ya ce wannunu fil mudari illazi urif haka nunun tana zama wa alamar raf'a ami ga fi'ili mudari wanda aka san shi da bi yaf'alani da lafazin yaf'alani kamar ka ce yadhhabani ya qara'ani ya jilisani duk wa'annan fi'ilai ne mudari'ai kuma an samu nunun a ƙarshen su to tabbatar wannan nunin shine alamatul rafi zaka ce az-zaidani yazhabani az-zaidani mubtada ne mun ga magana akan musanna to yazhabani fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni ala akhirih li'annahu min al-af'al al-khamsa shima ibnu ajrum ai a littafin samatani shima yayi magana akan wannan babu ma'rifati alamatul i'rab me yake fada hmm wa amma an-nun fatakunu alamatan lirraf'i في الفعل المضارع الذي في الفعل المضارع أها الذي لم يتصل آه مهم. في الفعل المضارع الذي اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة ko ba haka yace ba da an ka faɗa ko eh yanzu da alhaji miya da sai an tsaya ana wannan babin wa ina ko an ga sani a bace an sani ma wannan babi yanzu za a ce ka kawo fatiha ka tsaya kana inda in don me yasa to to wanga kenan kaga idan ka san kana har da fatiha to ka haddace wannan babin in ka haddace shi lirabi zai ba su babu ma'rifati alamati lirab to shine yake fada wa amma an-nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'l al-mudari alladhi ittasala bihi damiru tasniyatin laysa bi damir jan damiru tasniya shine na farko idan an samu damirin tasniya ya faɗi da shi menene zabiyu tasniya shine alif gashi nan yaf'ala gaban lamun ba akwai alif ba haka nan taf'alani kamar ta qara'ani ta jilisani ta qa'udani antuma wannan ana magana da mutum biyu ne eh ma'ana taf'alani antuma ku ku bi kuna aikata kaza to duk inda ka samu wani fi'ili da ma'aunin shi ya yi daidai da wa'annan ma'aunin guda biyu to in ya zo mahallin raf'a sai ka tabbatar da nunu wannan nunun ita ce alamatar raf'i kamar yadda ibnu ajurun ya kawo na batar an gane wannan au damiru jam'in shine wa yaf'aluna taf'aluna ma'ahuma menene zamiru jami shine wawul jama'a eh kamar kace tazhabuna taqrauna tajlisuna taqauduna ta'kuluna kaga duka akwai wawun to tazhabuna zaka ce fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu kuma subutun nuni ala akhirih لأنه من الأفعال الخمسة والواو واو الجماعة ضمير بارد متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل ya kamata ku ku tsaya ku gyara lirabi yadda ya kamata wa taf'alina أو ضمير المؤنثة المخاطبة إذا ياء المخاطبة دستان da fi'ili mudari ya hadu da ya'ul mu'annasa to shi ma za a yi masa za a tabbatar da nuna a mahallin rafa misali gashi na ya kawo tarhamina hali kina tausayawa halina ko ki tausayawa halina ترحمين سكة فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون على آخره لأنه من الأفعال أو من الأمثال الخمسة التي ترفع بثبات النون على آخرها والياء ياء المخاطبة ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل شكرا حالي سيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع عن ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء وهي الكسرة وياء المتكلم ضمير بارز وهو مضاف وياء المتكلم ضمير بارز متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه أه؟ to shine abin da mala yake faɗa a nan washtaharat bil khamsatil af'ali sun shahara ana kiran su da al af'alul khamsa duk da abin da yafi dacewa a kira su da al amsalul khamsa saboda su misalai ne formuloli ne kawai da su ne zaka gina duk wani wata kalma ta larabci da ta yi daidai da su kamar yadda ya kawo maka su yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina to amma dai sun shahara a wurin malamai al'af'alul khamsa to shine abin da yake fada so da haka li'irabin al'af'alul khamsa a mahallin raf'a shine nunu wa amma nunu fatakunu alamatan lirrafi fil fi'l al-mudari allazi ittasala idza ittasala bihi damiru tasniya aw damiru jam'i أو ضمير المؤنثة المخاطبة تقولنا شيني من بيمشي لإرابنس المثنى إذا جاء مرفوعا يرفع بالألف نيابة يو والأفعال الخمسة ترفع ب تتشغب سامكو بيتي بمقارنة باب علامات النصب للنصب خمس وهي فتحة ألف كسر وياء ثم نون تنحذف فانصب بفتح ما بضم قد رفع إلا كهندات ففتحه منع واجعل لنصب الخمسة الأسماء ألف وانصب بكسر جمع تأنيث عرف والنصب في, والنصب في الاسم الذي قد ثنيا وجمع تذكير ومصحح بيا والخمسة الأفعال حيث تن والخمسة الأفعال حيث تنتصب فحذف نون الرفع مطلقا يجب
ثم يأتي باب علامات النصب wannan babi zai karatar da mu alamar nasba tunda an yi alamatun rafi ko linnasbi khamsun wahya fathatun alif kasrun wa ya'un thumma nunun tanhazif to linnasbi nasba hamsin tana da alama biyar nasba alamomi biyar ne kacal da ka haddace su ka haddace wuraren shi kenan ka iya li'irabi a babin nasaba kamar yadda in ka haddace alamomin da an ka faɗa na raf'a da wuraren su da ya kawo kenan ka zama malami a babin li'irabi wahaya to ga sunan alamomin nasba fathatun akwai fatha alif akwai alif kasrun akwai kasra wa ya'un akwai ya'un tabiyar summa nunun tanhazif sai nunun wadda ke gogewa wadda ba ta tabbata waccan nunun da an kai magana akan ta dazu nunun raf'i kun tuna ta fil af'ali al khamsa ko kuma to to wannan nunin shafe ta alama ce ga nasaba sau da haka muna da alamomi biyar muna da al'alamatul asliya wahiya al-fatahatu muna da al'alama al-far'iyya ita ce alif kasrun ya'un nunun munhazif to sai fara da ta asali fasib bi fathin ma bi dhammin qad rufi' illa ka hindatin fa fathuhu mune yace fansif kai nasba bi fathin da yin fataha kenan fataha alama ce ta nasaba aina ma bi dhammin qad rufi duk abinda ane masa rufa da zamma duk kalma kaka isa sana'i wannan formula yake baka duk kalmar da ane mata rufa ne da zamma to ka yi mata nasba da fata shi kenan ba matsala wai mai kalmomi ne ake wa rafa da damma ba mun yi su a baya ba to na farko al-ismu al-mufrad yurfa bil dammi to haka yunsabu bil fatha idza jaa mansuban ko abin da ya kama da wannan sannan akwai jam'u taksir jam'u at-taksir sannan me hmm الفعل المضارع المجرد الفعل المضارع المجرد كو ايوه بن جمع المؤنث السالم شيا استثنائي دينسا shine illa kahidatin fa fathuhu amma banda shi shi kadai an ka cire banda jam'un jam'ul muwannas as-salim duk wata kalma da turfa'u bil dhamma to tunsabu bil fata kamar wayancan guda uku da muka ambata al-ismul mufrad ka zaidin misali ja'a zaidu ko jam'u taksir eh ja'a at-tullab ko al-fi'l al-mudari al-mujarrad al al-mujarrad kamar yadhhabu to zaka ce lan yadhhaba idza dakhala alayhi nasibun to shi ne yake nufi amma illa kahin datin to shi kahin datin ya za a yi da shi ya ce fa fathuhu mune a hana mai fataha in ya zo mahallin nasba ba za ka yi masa ne ba za ka yi mai fataha ba me za ka yi masa kai mai kasara ra'aitu hindatin ra'i fi'ilun nadin مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل م? هندات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم وجمع وجمع المؤنث السالم أها يرفع بالضم نيابة آه يرفع بالضم نعم يرفع بالضم وينصب بالكسرة وينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة ويجر بالكسرة شين الإعراب إنسان شيخ القرآن يتي إن الحسنات يذهبن السيئات bai ce innal hasanata ba duk da alhasanati ismu inna ne mansu kuma sunan inna mai haƙƙinsa annasu sannan yuzhibu na sayyi'at as-sayyi'at kaga bai ce as-sayyi'ata ba duk da ya zaba fa'ulun bihi mansubun sai ya zo da ni kasara to wannan shine amma banda shi duk sauran ما يرفع بالضم تو ينصب بالفتح ايه an fahimci wannan waj'al li nasb al khamsati al asma alif to su kuma al asma al khamsa wayancan da an kai magana akan su a baya su kuma waj'al ka sanya li nasbi ga nasaba al khamsati al asma ga sunaye biyar alif ja an ce ba turfa'u bi bil wawi ba to mahallin nasba sai kai bi sai ka sa alif misali ra'aitu akhaka inna abana kaga bil alif hmm to sai ka sa alif eh ina alif ana akwai alif to aya ce ya jayi ya kuru da bai jaye ba da ya riga rana faduwa alif ake nema eh in ya zo mahallin nasu ba sai a sabasa alif inna lahu aban shaykha kaga aban wannan al-i'rab bin naqas kenan dama kamar yadda aka yi bayani cewa in suka zo mankusai to sai a yi musu alayyarabu bil harakat ko mai wannan ba a dan wardi to shi yasa aka ce inna lahu aban aban anan ismail nan to da haka nan li'irabin sa ba na al-huruf bane li'irabin sa na na haraka ne amma can da suka ce inna abana lafi dalalin mubin kaga sai suka kawo alif saboda aba bil alif ismi inna ne mansubun wa alamatu nasbi al alif niyabatan an al fataha لأنه اسم من الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو نيابة عن الذم وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة وتجر بالياء نيابة تشين ذي فتاة سيتي وانصب بكسر جمع تأنيث ألف جمع تكسير آه جمع مؤنث كالسالم جمع المؤنث السالم wansib kai mai nasba bi kasrin bi kasrin da kasara menene jama'a ta'anis jama'a ta'anisin urif shine jam'u ta'anis urif wanda an san shi da wannan suna jam'i na mata ko shine wanda mun ka faɗa a ɗazu duk sanda jam'ul mu'annas as-salim ya zo mahallin nasba to kasara za ka yi mishi kasara din sai ta wakilci fataha wanda mun gabatar da bayani a kansa. Wan nasbu filis billazi qad sunniya. To yin nasaba ga suda wanda yake musanna. Tunda mun faɗi yadda za a yi masa rufu'a ko? Al musanna yurfa'u? Eh? Bi maza? Al musanna yurfa'u? Bil alif. Hatta bai ga kayi shiru. To shi ne ya ce yi masa nasba biya za ka yi bai nasaba da yawo ga can ƙarshe wanda su filismin lazi ƙarsun ne ya biya can ƙarshen baiti musanna za ka yi bai nasaba da yawo za ka yi mai nasaba da yawo haka wa jami'i tazkirin musahahin biya shi ma jam'u al-muzakkar as-salim yunsabu bilyayi yunsabu bilyayi misali ra'aitu abin nan ra'aitun rajulaini ra'aitu rajulaini ko ra'aitu zaidaini ya'un za ka kawo madadin can ja'a zaidaini to mahallin nasu ba sai ka sami sai ka sa yawon to haka shi ma jam'ul muzakkar as-salim ra'aytul muslimina ra'aytul talibina kaga sai ka sa ya madadan al-muslimuna bil waw at-talibuna bil waw in yazo mahallin rafa shi ma sai ka zo da me waw jam'ul muzakkar as-salim kamar yadda ya gabata in yazo mahallin nasba sai ka zo da yawa kenan nan da musanna da jam'ul muzakkar as-salim sun yi tarayya wajen fin nasbi biliya kowannen su za a mai nasba da yawon wal khamsatul af'alu su kuma ayyuka guda biyar wayancan da aka ambata dazu haisu tantasib a inda suke daukan nasba inda za a yi musu nasba kenan to ya za ka yi fa hasu nunin rafi mutlaqan yajib to ya zama wajibi gare ka wannan nuna rafi ɗin ka shafe ta wajibi ka shafe ta wajibi ne wannan so da ka ce ya zahabu na to sai ka ce lan ya zahabu walan ta fa'alu a gaba ce walan ta fa'alu na walan ta sabi'u a shi na ila akhiri eh kace na'am ci gaba an ta ala tariq iswa bisa hanya kake ai walan tastadiu eh an ta adilu ko to me matsala daidai ne ai muna da tastadiu eh wa muna da ni تعديل muna da ta'adili ko ko wani an shafe mi nono me yasa saboda lan ya zo ba halin nasu haka can ma walan taf'alu shi ma an shafe nono lan zaka ce harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin ba kalbin ba حرف نصب ونفي واستقبال مبني على السكون تفعل فعل مضارع منصوب بلا وعلامة نصبه حذف النون على آخره لأنه من الأفعال الخمسة التي ترفع بثبات النون على آخرها أنجلنا؟ to wannan wajibi ne duk sanda aka samu nasu zai yi magana akan nawasib nan gaba eh harfan da in sun biyo bayan fi'ili mudari'i za su yi mai nasba sawa'un fi'ili mudari'i al-mujarrad ko ko yana daga cikin al-fa'alu al-khamsa duk dai abu ɗaya ne mahallin shahid dai a dai samu nasib eh so da haka ajiru miyan nan in ka tsaya ka yi itikaninta to ka gama da usulu na nahau idan ka tsaya ka kyauta ta fahimta ta ka haddace ta idan kake biyan fatiha to usul na nahau iya gwargwaro ba ka da matsala kuma da wahala a kawo kalma ka kasa yi li'irabin ka kasa cewa wani abu game da li'irabin ba wai sai iya abin da ka karanta ba har da abin da wani zai zo to ma matsala a dagi dagewan saboda ɗalibai sun saba da karatu na na kwalliya kawai eh ba a tsaya wahala ba shi wani duk abin da ake wahala ya ce kai shi ba abubuwan nan ha shi dai ya gane ko na alwala da sallah fi sabilillah eh to kaga wannan ai kuskure dai a ce ɗalibin ilimi na faɗawar gaba gana kuma za ka same shi kila yana fatawa yana wa'azi ba ba haka ba kuma za ka same shi yana karantar da wasu amma kuma an ce karatu an ce na hau da ilmul arut ya ce a'a shi dai a dai samu na arwala da sallah to shi yasa matsala ba za ta kare za ta kare ba addini ta bargaza da hayaniya da ban kaura da shiririta wannan karatu shi ne karatu shi ne asulul ilmi ka zauna gaban malami ka buɗe littafi a ja baki tun daga farko har ƙarshe kai kuma ka je kawa kanka adalci ka takura ma rayuwarka abinda aka yi kaga cewa ka iya shi ba karatun hizga-hizga ba karatun birkitar takardu kawai kayi karatu amma baka san kayi ba kayi karatu amma baka san ka gane baka ma san ina ilimi ya sa gaba ba al'ilmu fi wadin wa anta fi wadin akhar ilimi na gefe kai kana gefe ko baka gane ba to shi yasa suke cewa man hafizal mutuna hazal fununa duk wanda ya haddace ƙananan littattafai ‘yan ƙanana to hazal fununa za ka ga ya tara fannoni daban-daban na ilimi to abinda ake samun matsala sai ka ga ‘yan ƙananan littattafan da ya kamata mutum su dogara a kansu sai ga mutum ya bar su ya je ya tallabo na sama ko kuma littafin da ba shi ya kamata shi ba to sai a samu matsala kai da ya kamata a ce ka haddace al'arba'un nawawiyya qamdatul ahkam bulughul maram ka je ka jayi bukhari me za ka yi da bukhari wa'annan ka tsaya ka haddace su su zama ma tushe lakana aula ya kamata duk wanda zai sa littafin sayyid bukhari wa'annan littattafan ya haddace su ya haddace su me yasa saboda mafi yawancin hadisan wasu daga al- sahihul bukhari ne sahihul bukhari kuma littafin malamai ne ba wai na almajirai ba ne shi ya rubuta ma malamai yasa duk wanda ba malami ba ko ya karanta ba zai gane bukhari ba ba zai gane fiqhun al-imamu al-bukhari ba domin fiqhul bukhari fi tarajumi wannan babun kaza kaza kaza da kake gani sai ka zauna wajen malamai zaka iya gane ni malam ke nufi a nan fiqhun sheki ba wai gundaren hadisin ba duk babin da ya kawo to akwai fiqhun da yake son ya fitar to in ba malamai ba babu wanda zai iya gane wannan so da haka ai kokari mun faɗa littattafan nan ba su da yawa wayanda muke son a haddace eh al'ajir al'ajir rumiya da nazaminta mulhatul i'rab wadda ita ba musa ta ba amma muna kallayi sannan ga ibnul wardi at-tuhfatul wardiyya sannan ga at-tuhf abin nan ad-durratul yatima da ka haddace wannan kamar ka haddace alfiya ne kamar ka haddace alfiyatu da malik kuma sun wadatar da kai daga duk wani takaitaccen littafi wayannan da ka hada da irin su kafurun nada wa ballo sada shi zurun zahab al'azhariya shikenan ba ka da matsala ka gama da nahawu amma kar ka bata makanka lokaci to wallahu musta'an nan za mu dakata wani sati sai mu shiga babu alamatul khabdi eh amma dai ni ina shajja don ni naga amfanin su naga amfanin su to kai ma in kana son kaga amfanin su to kai kokari tunda kowane ana yi muna ce kawai ba mu sa ba sai addu'ratul yatima su ma suna nan tafi duk za a karance su insha Allah duka to amma kana ɗalibi wai ka zauna ba ka da littafi ƙwaya ɗaya da ka haddace har da ƙwarai wanda ya an rufe ka cikin ɗaki an ka baka alƙalami kana iya kwafe shi min al-muqaddima ila al-khatima kuma ana ce ma malami kana tada ka fada kana jin daɗi ilimi ko yaushe ƙara mutuwa kawai yake eh da suna cewa ilimi ya yawa ne mu kuma muna cewa jahilci ya yawa ko haka ne ilimi ya yawa ai ba a ma gane ilimin ba masu magana sun kai yawa ne ko yawa yan shishigi da karambani cikin addini ga mutum baki ya ja shi shi ya ja baki kuma a haka dai dole ne sai ya isar da sako bakin ma wani aya alkur'ani ma bai iya ja daidai aya aya alkur'ani an ban takeici to bale hadisai ko wasu littattafai na fiƙi da sauransu to wannan karatu shine asalin karatu duk malamin da ya zama malami ta wannan hanya zama malami wacce ma za ka zama malami ba ta wannan hanya ba to ya yi ma ƙarya don mu ba mu san shi ba a tarihin duniya ba wanda wai shi sunan shi malami bai tsaya ya karatun zaure ba babu shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته